نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na alhamis wanda ya daidai da tara ga watan ramadan hijira 1447 azumin ko daren azumi nawa yau to daren yau ne wanda ga wata dare na wata daren tara muke aiko ai takwas ga wata ta wuce daga faduwar rana ta tafi yanzu yau muna alhamis ne daren alhamis allailu sabiqun nahar na wanda kuma ya daidai da 25 ga wata na biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam 2026 a wannan masallaci na sabuwar bakin kwalta ko a garin ningi karamar hukumar ningi a bacin najeriya na akwai tambayoyi da malam zai karanta
mai tambaya na farko yana cewa mai tambaya na farko yana cewa malam mai hukuncin mutum ya bi malami wanda ya san malamin ya yarda da salatul fati kuma ya san yana surkulli ya bi shi sallah
to na farko dai surkullen shine abin magana ko ba haka bane ba dan yana salatul fati ai ba za ka bin shi sallah ba ko yawa baya daga cikin abin da dan mutum yana salatul fati ba za ka bi shi sallah ba aksari su masu karantawar ba su san me aka faɗa a kanta ba akasari suna yi da ka ne a matsayin salatin annabi suke yi kuma kawai sai ka zo ka ce dan yana yi ba za ka bi shi sallah ba ai baka tsaida masa hujja ba a gani akwai bukatar ka tsaida masa hujja kawai surkullan ne shine matsala surkullan kuma wani iri tabbas ne ka gani ko labari aka baka ko kuma jita-jita ne kullum mu daina yin gaggawa yanke mutane hukunci sai idan abu ya bayyana a gare ka an gani ko akwai surkullan da shirka ne akwai kuma surkullan da ba shirka bane ba yan dabaru ne na damfara an gane ko damfara kuma kala-kala ce an gane ko gwamnati ma tana damfarar ka ko ba ta damfarar ka ba kuma kamun gwamnati sallah kana binta sallah an gane ko to saboda haka amma ka bincika wai wani iri ne kuma na shari'a bata dora maka alhaki haka ne ka bar abu a lullube har sai lokacin da ya bayyana ka sami ilmul yaqin an gane ko idan ilmul yaqin ya bayyana ga surkullen da yake yi kuma ka tabbata wannan surkullen shirka ne to daga ranar kai kayi ilimi waninka kuma da yake bi bai sami ilimin ba tukunna ina fata an fahimci abin da kyau yau muke kokarin muna takaffufi kar kawai mai ta yanke mutane hukunci akan abin da bamu da yaqini akai amma daga ranar da ka samu ilimin yaƙini shi kenan kuma sai ka kauce ka daina tun da yanzu kai kana da ilimi amma wani ka ba shi da ilimin in ya ci gaba da bi amma a ce ka san sirkullin da yake kuma shirka ne ka ci gaba da binsa kuma wannan wani abu ne daban an gane ko amma gundarin dan yana salatul fati a ce ba za a bi shi sallah wannan ba daidai bane ba an gane yawa bai san ma me aka faɗa akan salatul fati ba aksari duk mun yi ta a baya amma mun san me aka faɗa akai to inda ana yanke hukunci tuni ba yanke mana hukuncin ba mu ba ko ba haka bane ba so ake bi da sauki da Allah
mai tambaya na gaba yana cewa malam menene hukuncin mai sallah wani abu yana ɗauke masa hankali ko kuma ya ga wani yana abin da bai dace ba sai ya yi masa alama ta ya bar wannan abin
gwargwadon ayyar da ka shagaltu da wani abu a sallaka gwargwadon yadda kake barar da cikar sallaka kenan ko ba haka bane ba ai hadisi ina ga ko turmuzi ne ko rawaito cewa bai halatta a bar wani abu a gurin masallaci ba dan kada ya shagaltar da shi shi yasa ba a so kuna gani Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na ambijaniya da manzon Allah ya sa yayi sallah da ita yana gama sallah sai ya cire ta je ya ce baya so me yasa saboda tana da tutoci sai ya ce wa'annan tutocin sun dan ja hankali na ina yin sallah kenan a jikinka ne ko a tabarma ko a darduma da kake sallah ne ko a gurin ɗakin ne ko a masallacin ko a gaban alƙiblarka ne to duk bai halatta a bar wani abu mai jan hankali ba shi yasa kaga a musulunci ba a san ƙawata masallaci da wani irin rubutu ko da wani irin zane duk ba a yi ba musulunci bane wannan bid'a ce ko masallacin ahlus sunna ne ko wannan bid'a ce kawai masallaci za a masa gini mai kyau a yi mai fenti normal fenti amma wata zayyana na rubutun ayatul kursiyu ko kuma sunayen ubangiji ko wani fenti ko wata ma'ana hasumiya ko kuma wani ma'ana fila a mata irin wannan kawar duk ba daidai bane kuskure ne duk abin da zai ja hankalin masallaci a gurin shi a gurin ibada to ɗauke shi ake yi balle kuma a waye gari waye nuni da wani kaza duk kuskure ne wannan ba daidai bane ba ya ji tsoron Allah ya daina gwargwadon motsinka da ido da gabbai a sallah gwargwadon yadda kake kwaran yadda ladan sallarka kuma mun karanta a hadisi manzala ce wani yana yin sallah baki daya abinda kadai za a bashi na lada ɗaya bisa gomanta saboda babu nutsuwa a cikin sallah nutsuwa kuma kushu'i da huzuri a sallah kuma farilla ne wajibi ne a sallah duk lokacin da ka rasa wani bangare na kushu'i ka rasa bangare na nutsuwa a cikin sallah to ka rasa wani bangare na cika sallar ka in ku abin ma ya yawa to sallah tana rugujewa baki daya shi yasa manzo Allah ya ba mu hadisi cewa wata sallar za a gama ta a dauki mala'ikun su daga ta su kai ta amma tana wari a ki bude mata saman mala'ikun nan su dauki sallar nan su watsa maka kayarka kuma sallar ita ma ta la'ance ka ta ce zayya aka Allah kama zayyata ni Allah ya tozartar da kai kamar da ni ma ka tozarta ni an gane to dole a kiyaye wannan Allah ya samu dace
mai tambaya na gaba yana cewa muna son ƙarin bayani akan sadaki a nan muna da takaddama malamanmu ba ɗauki muna takaddama kan sadaki ba shi da daidaito domin muna kan mazhaba ɗaya amma sai ya zamana muna samun sabani a sadaki tsakanin jihohi na makwantai kamar kano da jigawa to a ina ne aka ce sai an yi sadaki kayi da a ina ka faɗi wannan har za ce wani kuna da sabani ko ka kawo sabanin daman can ko ka kawo rigima da karan kano ne ba wani sabani a ciki dan Allah kuka ce wai suna da to bi abin sabanin duk wanda yake bin doron karantawa manzon Allah sadaki ai ba shi da kadan ba shi da yawa wannan shine ka'ida duk ba wanda ya isa ya kawo maka hadisin manzon Allah wanda ya kaida shi sadaki kowa ya shi ina ba da an fahimci abin da kyawu saboda haka in dubu ɗaya ka bata ta yadda aure ya ɗauru an gani ko in dubu goma ka bata ta yadda aure ya ƙullu in ɗari ka bata in miliyan ka bata in ma biliyan ka bata duk ta ci saboda sadaki ba shi da kaɗan ba shi kuma da yawa wanda mun gani waccan ta zo gurin manzan Allah ta ce ya rasulullahi na baka kaina ka aura manzan Allah hadisin ya ce fasa adan nazara wa sawaba sai manzan Allah ya ɗaya kai kalli saman ta ya kalle ta ta ƙasa sai manzan Allah ya shiru ta koma ta zauna bayan wani lokaci ta sake zuwa ta manzan Allah na baka kaina ka aura ya sake mata wannan kallon sama da ƙasan manzan Allah bai ce komai ba ta koma ta zauna aka haka har sau uku sahabin da yake gurin ya ce ya rasulullah idan ba ka da bukata da ita ni ina da bukata ka aura mini sai ya ce to me kake da shi na sadaki sai ya ce ina da zannuwa guda biyu ina daura ɗaya ina ya faɗa zan bata guda ɗaya sai manzo Allah ya ce ɗayan da zaka bata kai ba zai ishe ka ba ɗayan da zai zagu saura abun ka ita ma ɗayan da za ka bata ba zai ishe ta ba kaga da a ce akwai wani na uku da zai manzo Allah zai amince ɗaya kenan sai manzo Allah ce iltamis walau khataman min hadid to je ka samu koda zobe ne na karfe ba na azurfa ba yace ba da komai ya rasulullah to me ka iya na qur'ani yace na iya sura kaza manzo Allah ce to ka je ka koya mata ita ce a matsayin sadakin ka tsakanin kai da ita to ina wani aka wani ka'idar sadaki kuma ma tukunna wai su masu daura auren nan me matsayin kuma wai ka ji mutum ya ce ba daura kada ka daura auren ma mana to sai me waye kai ma daura auren al'ada ce ba ta kawo ka ko ba zai daura to kar ka daura to ma ka daura auren sai me ai da ba kake daura auren ba da ni da kai da nake kan gada ta duk tafiyar mu daya ko ba ga bane ba auren nan zaman na mutum biyu ne ni zan ce ina neman wa abun wakilci na Ibrahim auren Balaraba kai kuma ka ce a matsayinka na ubanta ko alwalinta ka ce ni alwalin Balaraba na ba Ibrahim aurenta shikenan fa aure ya kullu to ina matsayin kai kai kai asuwa eh dan wake a hotel har zaka ce kar ka daura to tafi kar ka daura sai su daura kayan su dan sadakar da ake baka sai a fasa ba shi kenan ɗan dubu bin dubu uku baki daya kudin liman da goran liman din da ba shi kake ba ko ba haka bane ba a to in ya ki ku daura auren ku ku tashi ku tafi ku ku rabu da shi da Allah ai da ya ki ku daura kayan ku zo nan zo alwali zo nan mu haɗu mu daura kayan mu ba shi kenan ba eh to jama'a mun daura aure kuwa din ai hatta addu'ar ma da ake wasu na ganin ba ta da asali ina iya tuna daurin auren da aka yi na babban malaminmu Profesor Sani Umari Jallemo da kuma tsohuwar matar Sheikh Jafar Mahmud Adam rahmatullahi alai wanda aka yi a Zaria muna gurin bayan an gama siga za a yi addu'a malam zai ce a yi na ya ce ba za a yi ba kawai a tashi kuma ka tashi ya ce a yi ce wani zuwa auren wa'annan bijiman sai an kawo kuma wani abu da yake wani bida ko wani al'ada ya ce a'a ana gama wannan siga shikenan kowa ta shiga gaban shi ba shikenan ba aure ya to kuma ku da kuna wani kafafa saboda an ba ku matsayi kuna jawo ku ba za ku daura ba saboda menene babu wannan da abin da musu in ta ce ma ta yafe maka ya yafu an gane in ta ce sawo min keken dinki ko ba ka bane ba ko bango na iri kaza ko ba ni motar ka da kake hawa din nan duk wannan daidai ne ita mace ba ta da ba ta da tana da balu amma ita ce in ta yafiya kuma ya yafu ba wanda ya sai ce yafi maka ma'ana sadakin mace ko babanta bai isa ba ko wata bata isa ba amma in ta ce ta yafi a karan kanta ko ubanta ya yadda ko bai yadda ba ya yafu dama Allah ce wa ataitum idahunna qintaran an gane ko ku ba su lalle dukiya mai yawa su mata saboda haka ba shi da kadan ba shi da yawa amma abinda hadisi ya ce auren da aka sauƙaƙa a cikinsa ya fi albarka
mai tambaya na gaba yana cewa malam da gaske ne wai saƙon Allah da yake sa ka kaskantar da kai saboda saƙon ya fi ibadan da yake gadar da girman kai wannan ya ƙarya ce ba gaskiya ba ne tumani ba gaskiya ba ne wai wai saɓan da saɓan Allah saƙo yake so ba saƙo ba ne ba saɓan Allah da zai sa ka ma'ana kaskantar da kai wai ya fi a kan ibada mai sa girman kai da alaji wannan hadisin iblis ne ya yi
malam wai mace ce maznaciya kuma matar aure idan ta tuba wai Allah zai yafe mata ko mijinta bai yafe mata ba?
eh Allah zai yafe mata mana ai ai akwai laifukan da in kai wa mutum ba za ka iya tunkara shi ka ce ka muci ba ko maimakon a sami gyara sai a samu tashin hankali wara inna Allah gafurur rahim inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ko Allah yana gafara zunubai baki daya shi mijin in har ta tuban Allah ya karɓi tubanta Allah ya ga dama ya ba mijin wani lada ko ba haka bane ba ko ya fi masa wasu kurakuran shi amma ba sai ta je ta ne ta faɗa mishi na yi kaza na yi kaza mutum sosai kuwa ki tuba in dai har kin tuba Allah zai karɓi tubanki shi kuma tsakanin mijinki da ubangiji shi ya san me zai mishi na'am mai tambaya na gaba yana cewa malam sujjadar ba'adi da kabili idan mutum yayi sujjadar sai yayi tahiya da sallama ne ko kuma iya ta hiya ƙa'ida dama kaga ai in ƙabli ce ko kaga dama ai kafin kai sallama ne kaga ma'ana ka gama ta hiya kafin kai sallama za ka yi to ka kana dawa me za ka yi sallama kawai in kuma ba adi ce dama ai ka riga ka gama sallah ko saboda haka da ka kawo ta ka zauna ba magana tahiya kawai sallama za ka yi dukkanin su ba inda ake saki tahiya an gane ina fatan ya fahimta na ƙarshe kuma neman addu'a ne na na ƙarshe na mai neman addu'a ne saboda sace-sace da ake na mashina da kashe mutane a kwace masu mashi Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke wato wato musiba ta kai musiba shi ma talaka wani lokacin ja'iri ne wallahi to kaga dai duk duk duk duk mai tuka babur dai kaga ai talaka ne duk dan babur ai talaka ne abin rufin asiri yake nema to dan Allah kai ma kuma sai ka zo ka nakasa dan uwanka talaka in satar abayi ce je kai wa manya manya ga su can wanda ma in ka musu basu ma san ka musu ba amma miskinin Allah da dan matarsa da ƴan ƴaƴansa yana dogarawa yana cin abinci ka zo ka karbe kuma kwa ka kace shi me zaka ce wa Allah ran alkiyama anya mai wannan aikin yana yana yadda da akwai kiyama kuwa wallahi bai amince da kiyama ba an gane ko to kuma yan babura ina ba ku shawara ku ke tafiya da makamai a makale an gane ko wallahi ai do- ai sai da haka duk wanda ya nemi zai maka wannan kai ma zaro a barka ku yi kare jini biri jini kar ku zama sokaye kawai an gane kuke makayin sun san kuna makala makamai ba za mu su muku irin wannan ba sannan duk lungun da ba ku amince ba kar ku shiga duk kuɗin da zai baka ka ce ba za ni ba ba na yi kuma da shegen kuɗai irin naku an gane ko da kun ji caji mai yawa sai ka ce to shi kira hamu je an gane ko da ka ji ya ce zan baka kaza ya linka maka kai sai ka rudu ka haƙura da yadda kake cikin gari gurin mutanen nan Allah ya sa maka albarka yafi in ya ce ko dare ko da daddare ne ko gullungu ne ko damuna ko ana ruwa kar ka je haƙura da wannan iya dan abin da ake baka ina fata an fahimci abin da kyau saboda haka mu kanmu yan baburan sai mun ɗauki mataki na farko kafin ka fito daga gida kai addu'a ku kiyaye wannan da kyau wasan ku ba sa addu'a kuna hawa abin hawa ba ku addu'a dole ku samu matsala za ka fito daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah an gane ko wala hawla wala quwwata illa billah kai wannan addu'a kana sa ka ta dama in kai dan shago ne kana sa ka ta dama za ka fito ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ka gani in za ka fara murɗa babur ɗin kai magana kai addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم انا نسالك في صبرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ما ترضى اللهم حول علينا سفرنا هذا وطوي عنا بوده اللهم انت صاحب في السفر وخليفه في الاهل نعوذ بك من اساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال in kana irin wannan ba kai ba ba kai ba barawan babur an gane ko sai an koma makaranta kwarai da gaske a koma makaranta yan babura eh a koma makaranta a je a yi karatu an gane ko a koma a yi karatu da izinin Allah in kana wannan addu'ar za ka fito ka fito da kafa dama kai wannan addu'ar kana hawa babur ɗinka ko ɗan sahunka kai wannan addu'ar har ƙarshe za ka gama kwadanka ka koma gida lafiya an gane ko sannan kuma ba laifi ka rike dabara ka samu dan wani ma'ana makaminka mai kyawu ga yawo jini na wuce an gani ko ko zai tafi kai ma ka raunana shi in ya kashe ya kashe dan aljanna in ka kashe kuma kakar banza saboda haka ku daina zama sokaye dukiya ce a hannunku kana rufa kanka asiri da ita to ya zaka bari wani tona maka asiri ai bai kamata ka kyale shi tona maka asiri ba dauki mata makamin da ya kamata ka dauka ka boye kayanka ko a jikinka ko a babur ɗinka an gane Allah ya samu dace kuma kana tafiya da dukiya ba makami a yanzu ai dole ka nemi tsaro tun da gwamnatin ba ta ba da tsaron dama da lokacin da gwamnati ke ba da tsaro ne baka da matsala gwamnati ta tsare ma komai amma da gwamnati ba ta ba tsaro sai in ta ga dama a karan kanta da mutanenta eh nan take ba da tsaro ko dan tsako ma ba zai wuce ta gurin ba eh amma in muye muye mu ne ba ruwanta da mu ai ta kashe mu eh ba su da asara ba su damu ba Allah ya sauke na to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا na'am Allah ya ce wa qala allazina kafaru wa'anda suka kafirce suke faɗa daga cikin ra'ayukansu na banza laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a sauka mai da qur'ani a dunkule lokaci ɗaya ba wannan mu riga na riga na mana bayani a baya ko suna kalubale ga ubangiji da manzansa me yasa za a ke sauka da qur'ani kashi kashi ma'ana yanki yanki yanki tsilli tsilli ko Allah ya sai ba su amsa linusabbita bihi fu'adaka muna saukar da qur'ani ne yanki bayan yanki dan mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka warattalnahu tartilan kuma mu karanta maka shi ma'ana karantawa bitartil bitajwid da komai da komai kenan kaga kame da muka faɗa a baya can baya sun saba ganin littafan baya suna sauka jimlatan wahida wannan kuma qur'ani ba haka yake ba shakalinsa ya bambanta da sauran littattafan attaura da injila saboda shi qur'ani an saukar da shi jimlatan wahida a baitul izza wannan daki da yake sama ta daya duk lokacin da wata waqi'a ko hadisa ta faru Allah zai umarci Jibrilu ya dai ɗauki ma'ana aya daga kaza zuwa kaza ya je ya karanta wa manzon Allah to Allah ya yi wa manzon Allah haka ne dan abin ya tabbata ba dan a zo a wayi gari cewa kawai lokaci guda dufatan wahida an yi tilawarsa ga manzon Allah ba Allah ce mun yi haka ne dan mu tabbatar da shi ma'ana a zuciyarka Allah ce wala ya'tunaka bi maslin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira ba za su taba zuwa maka da wani misali ba ko da wani jawabi ba ko da wani tasgaro ko da wata tambaya ta banza face sai mun zo maka da gaskiya da mafi kyakkyawar fassara duk abin za su faɗa muna da martani akan shi kaga ai sun ce me yasa ba za a soka da hijratan wahida ba Allah bai ba su amsa ba ya ba su amsa linusabbita bi fuadaka dan mu tabbatar da shi ma'ana a zuciyarka to haka Allah yake yi duk abin da suka faɗa Allah zai mai da musu martani Allah ya ce allazina yusharuna ala wujuhim ko Allah ya ce su ne waɗannan da ake tada su za a tashe su ma'ana akan fuskokinsu hadisi ingantacce wani sahabi na manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace yace ya rasulullah yaya za a iya tashi mutum a fuska kuma ya tafiya da fuska sai manzon Allah ya ce masa ubangijin da ya ba su dama su yi tafiya akan kafafuwansu shi zai ba su dama su tafiya akan menene fuskokinsu ayo ma zalika ala lahi aziz kai ne yanzu kake ganin cewa ya za a iya tafiya da fuska kana ganin ai abin ba zai yiwu ba ko tunda ai ba a yi fuska dan a yi tafiya da ita ba to Allah zai yi a ranar kuma duk mai gani zai gani an gane ana ganin fuska guri ne mai daraja guri ne mai martaba kuma laushi gare shi eh ai daman za a musu ne dan a bakanta musu kuma dan a wahalshe su to shine Allah ya ce allazina yuhsharuna ala wuduhihim sune waɗanda za a tashe su akan fuskokinsu ila jahannama kuma a kola su cikin wutar jahannama ulaika sharrun makanan Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharrin bigire wa adallu sabila wa adallu sabila kuma idan su ne mafi bacewa mafi lalacewa da taɗewar tafarki domin an wayi gari a ce ba za ka tafi da kafa ba sai dai da fuska wannan bai ishi azaba ba kuma a shiga wutar jahannama a wannan Allah ka kiyashe mu to yanzu wannan faifai ya ƙare yanzu faifan da Allah zai shiga yi mana bayani faifai ne wanda zai kawo mana ma'ana labaran wa'insu annabawa da mutanensu da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wanda yake ƙara ba manzon Allah lallashi cewa karka damu ya rasulallah annabawa magabata sun gamu da irin wannan ƙalubaloli daga gurin mutanensu kamar da muka gani jiya kowane annabi an sanya masa masu laifi mujirmai mutanen banza an gane ko dan Allah ya jarrabi wannan annabi ya jarrabi kuma waɗannan mutane to haka kai ma annabin Allah ka yi haƙuri kafin kai annabawa sun gabata kuma sun game da irin waɗannan matsaltsali sun yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri shine Allah ya ce wa laqad atayna musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akahu haruna wazira Allah ya ce haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi kuma mun zaɓi annabi haruna ya zama annabi ne mataimaki a gare shi wanda mun gani annabi musa alaihi salatu wassalam bara a wannan majalisi na ɗan kawo mana labari tun daga haihuwar shi ko har zuwa dawowarsa ma'ana fada fir'auna wanda mun gani irin yadda mataki da fir'auna ya ɗauka domin allah subhanahu wa ta'ala kan yayi ikon shi a kan shi tunda mafarkin da ya gani aka ce masa mulkin shi zai salwanta ne ta hannun ɗaya daga cikin ƙabilun waye ne isra'ilawa wannan yasa duk wani ɗan isra'il aka haifa fir'auna zai kashe shi aka wayi gari da yake allan allah ne kuma allah ya nuna wa fir'auna da sauran mutan duniya cewa shi lamarinsa in ya tsara to babu wani kullin mai kulli da zai iya warware shi ka kalli dai kullin da fir'auna ya yi don kar annan musa ya wanzu an gane ko ya yi ta kashe 'ya'yan banu isra'ila ba ƙaƙƙautawa amma da yake allah ya nuna maka ce ya nuna maka cewa shi ba kowa ba ne ba sai da aka haifi annabi musa ba a haife shi ba an haife shi sannan abu na biyu kuma sai allah ya laya annabi musa a gidan fir'auna kaga ai ƙarshe an caje fir'auna baki ɗaya an gama caje shi wannan misalin shi yake nuna maka dan adam bai kamata ma yi wa Allah wayo ba ko ba haka ko za ka iya masa wayo ai shi ne ya halicci wayon wayon ma na shi ne kuma shi ya san maka to amma wai da abin da ya san maka kuma da shi za ka masa wayo kaga ai shirme kenan to kaga sai ga annabi Musa ya rayu a gidan Fir'auna ya ci abincin Fir'auna ya sha ruwan gidan Fir'auna kai yayi ma amfani da matsayin fada ta gidan Fir'auna daga shi dai ƙarshe wa'adi ya kai an kore shi ya ɗauki shekaru goma baya gari yanzu kuma gashi ya dawo da a tunaninsa zai dawo ne a tunanin shi an manta zai koma gefen gari ya zauna ya shiru to amma sai Allah ya bashi annabta cewa ya zo kuma ya je fada fir'auna ya faɗa mai cewa shi ba Allahn gaskiya bane ba akwai Allahn gaskiya kuma ga alamomi da ayoyin da Allah ya bashi dan ya nuna fir'auna dan ya tabbatar da fir'auna cewa shi annabin gaskiya ne ba na ƙarya ba to da yake ya san ga matsayinsa kuma sannan yana da nauyin harshe ko wani abu makamancin haka a harshe ko ina ko makamancin haka sai ya roƙi ubangiji cewa ya ubangiji to ka taimaka mini da wa'insu buƙatu da nake da su ya ce rabbi shirha li sadri ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي an gane ko duk wa'annan addu'o'i roƙo da annabi Musa yi da Allah ya amsa mishi an gane ko Allah ce fa'ati yahu faqula lahu an gane ko kuto ku je ku faɗa masa magana mai sauki la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to haka dai annabin Allah ya kama hanya tiren tiren da shirin dan uwansa annabi Haruna to shine Allah yake faɗa mana a nan gurin cewa walaqad ataina Musa alkitaba waja'alna ma'ahu akahu Haruna wazira hakika mun ba wa annabi Musa littafi kuma mun aike shi zuwa Fir'auna shi dan uwansa mana annabi Harun Allah ce fa qul nazhaba ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina Allah ce maka ce ku tafi zuwa mutanen da suka karanta da ayoyinmu waye kenan Fir'auna da mutanensa Fir'auna wa malahu an gane ko fadammarnahum tadmira daga ƙarshe suka ƙi karɓa suka bijire Allah ce sai muka ma'ana muka damƙe su an gane ko muka kuma narkar da su narkarwa Allah ka kiyashe mu na wa qauma nuhin lamma kazzabu الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةً وأعتدنا للظالمين عذابا أليما to ka gani yanzu Allah ya dan labarta wa manzon Allah labarin annabi Musa da Harun da abin da ya gudana tsakanin su da Fir'auna to kuma sai Allah ya zai sake ba manzon Allah da labarin annabi Nuhu Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula to haka nan tinaya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi Nuhu shi ma da suka karyata a manzo ku kalli irin yadda ya ta fama da su ya ce inni da auta ƙaumi lailan wani hara na kira mutane na ba dare ba rana ya ubangiji na kira su a fili na kira su a bayyane an gani na kira su da rani na kira su da kaka na kira su da damuna ba duk abin da ban musu ba na yi iyayi na amma ƙarshe Allah falam yazidhum du'a'i illa firara ƙarshe ma kawai wa'azin da nake musu da kiran da nake musu ba abin da ya ƙara musu sai bujirewa da gudewa da guje min baki ɗaya ma an gani to shine yayi addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara shine annabi nuhu yayi addu'a yace to ubangiji Allah ka halakar da su baki ɗaya kar ka bar kowa duk mutanen banza ne ka halakar da su shine Allah ya ba annabi Nuhu damar cewa ya je ya sassaka ma'ana jirgin ruwa in ya sassaka jirgin ruwa ya sanya iya jama'arsa waɗanda suka yi imani da shi a wannan jirgin ruwa sannan ya kama aure na kowace irin halitta dabba ce ko ƙwaro ko ma meye ya sanya a wannan kwale-kwale nashi wannan jirgin ruwa nashi shine annabi Nuhu Allah ya ƙara masa yadda ya sanya ma'ana bayan ya gama sassaka wannan jirgi yana sassaka jirgin ma jafa'in bai kare ba tunda ko kullu ma marra min qaumihi ko sakhiru bi duk wanda ya zo wucewa ya ga annabi nuhu yana yin wannan jirgin ruwan sai izgili kuma au yau mutumin kuma kafinta ka zama au daman ka iya kafintancin ka adabe mu da surutu da da hayaniya sannan sannan ga kafinta an gane ko haka suke ta masa kowa da wuce sai ya masa izgilanci to ba komai in taskaru minna ko fa inna naskaru minkum kama taskaru yace ba komai in kun mana isgilanci za mu rama kamar da kuka mana insha Allah an gane bai saurare su ba ya gama ya ya sanya duk wata halitta da Allah ya umarce shi ma'ana ya sa ya sa duk wanda ya imani shi ma ya sa ya ce to shine yanzu kawai in shi kansa annabi nuhu bai san ina za shi ba bai san ina zai tinkara ba kawai tsabar imani da Allah ce kawai tsabar yadda da ubangiji ne ya kama ya kama wannan halitta ya sa jirgin ruwa Allah ya ce to ka faɗu in ka shiga wannan jirgin ruwa naka ka ce bismillahi majraha wa marsaha wannan shine kistatan tafiyar jirginka kuma shine kistatan ma'ana tsayawarta an gane to yana sanya wannan halittu baki ɗaya komai da komai da kowa da kowa banda ɗansa wanda ya kiɗin nan ya ce shi sa'awi ilal jabali ya asimuni min alma qala la asima al min amrillah yace ɗana ka zo ka hau irkan ma'ana ko zo ka hau tare da mu yace ba komai ya ubana sa'awi ilal jabali zan haye wancan katon tsaunin zai kare ni daga ruwan da kake magana zai cin mana yace ai la asima al min amrillah a'a yau fa da kake gani ba wani abu da zai tsira a cikin lamarin ubangijin nan kawai ka zo ka shiga ka hau jirgin annabi nuhu ka huta kanka sai ce a ni ba zan hau ba to annabi nuhu da ya ce ya ubangiji ka yi alkawarinka alkawarinka na gaskiya ne za ka tserar da ni da iyalaina to ga ɗana shi ma ai iyalina ne Allah ce innahu laysa min ahalik innahu amalun ghayru salih ya ce Allah ce ba ahalinka bane ba dan kana ganin cewa ɗanka ne to ai tunda aqida ta raba ku ba ba ahalinka bane ba ya bar ahalinka an gane ko kar ka sake magana ma akan wayannan mutane wanda Allah ya muka riga muka halakar da su to haka annabi nuhu yana shiga wannan jirgin ruwa Allah ya umarci ƙasa duk wani ruwan da take da shi ta sake shi Allah ya umarci sama'u duk ruwan sama shi ma ta sake shi an gane ko Allah ce faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sama ta zubo da nata ba fa yafi ake ba ba fa irin ruwan sama ba a'a ruwa ne a dunkule taho an gane ko ƙasa shi ma ba ɓaɓɓugowa ke ba shi ma ruwa ne baki ɗaya taho ruwan sama da ƙasa sai ya haɗe guri guda gam ba inda bai shafe da ruwa ba a duniyan nan sai cikin ruwan da annabi nuhu yake ciki da kwalakwalansa to duk wata halitta sai da Allah halakar da ita duka ba wani abin da ya saura wannan shine ake Allah yake faɗa mana kullum ku guji fitinar da ba za ta kyale waɗan ba za ta kyale ba za ta shafi kaɗai wanda suka cokalo ta ba ittaqu fitnatan lati la tusi wattaqu fitnatan lati la tusibanna ladina zalamu ko wattaqu fitnatan la tusibanna zalamikum khassa to ku guji fitnar da ba za ta shafi kawo daga cikin ku wanda suka lakato ta ba to kaga dai mutanen annabi nuhu sun lakato wa mutanen zamanin su sauran halittun zamanin su aljanin su da bishiyun su da kuma dukkan komai da komai to Allah subhanahu wataala haka yasa da bayan Allah ya halakar da duniya baki daya Allah ya ce sa iqli'i ma sama ki rike ruwanki ƙasa ke ma ki tsotsanaki shikenan annabi nuhu ya zo gaba ya fito an gane ko yanzu sai zama da cewa duk duniya ba wani dan adam in ba fasinjan girgin annabi nuhu ba da wannan shine shine ake kiransa jirgin min tsira ko to yanzu shine yan siyasa suka sata wai in ka zabe shi shine jirgin annabi nuhu jirgin jirgin sa dai kai shi da familin sa ba haka bane ba ai zai ga wai wai dan takara kaza shine jirgin annabi nuhu kai yanzu ka yadda jirgin famulin shi dai kullum suna umara da amerika da ingila renon ciki a ingila haihuwa a amerika hutu kuma a saudiya allah ya sauke saboda haka in dan adam yana son wai ya nuna shine fa daban shine tudun mun tsira zai muku yaki sai ya ce safinatu nuhu ne shi jirgin annabi nuhu ne allah ya sauke to shine shi ma wannan karshen annabi nuhu wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula mutanen annabi nuhu a lokacin da suka kareta manzanni amma yanzu tambaya a nan annabi nuhu allah ya aiko shi ne zuwa mutanensa da waɗansu annabawa masu rufa masa baya ko da wani annabi mai rufa masa baya kamar yadda allah ya aiko annabi musa da haruna me amsar eh to amma me yasa Allah ya ce wa qaumu nuhin wa qauma nuhin lamma kazzaba rusula ka tuna ya Muhammad mutanen annabi Nuhu da suka kareta manzanni me yasa to kuma ina to an ce sun kareta manzanni mu kuma Qur'ani ya bamu labarin annabi dai Allah ya kuma su shine annabi Nuhu me amsa kenan amsa shine malamai suke cewa ai duk wanda ya kareta annabi daya duk ya kareta annabawa ne baki daya to wannan Allah ya musu hukunci cewa tunda sun karyata annabi Nuhu sun karyata duk annabawa ma da wayanda suka gabaci Nuhu in akwai su da wanda su zo bayan annabi Nuhu ma baki daya shi yasa Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula da mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni aghraqnahum Allah ya ce mun nutsar da su hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu a cikin ruwa shahada ce su ma shahada suka yi to Allah ya ce a garaƙanahum mun halakar da su waje Allahum lilnasi aya muka sanya su aya sau tari dama haka Allah yake yi kamar mutanen annabi ludi ne su ma ko ka gani kashi halaka su ya zama aya kamar fir'auna ne halaka shi ya zama aya yanzu mu da muka zo daga baya ba ma nan ba mai zamani annabi nuhu ba amma qur'anin mu ya sanar da mu cewa ga annabi nuhu an yi shi kuma ga abin da mutanensa suka yi mishi kuma ga abin da Allah shi ma ya musu yanzu wannan bai zama aya a gare mu ba bai zama darasi ba bai zama wa'azi ba to shine sakon da Allah yake so ka gane kenan da fatan mun gane to shine Allah ce wa aghraqnahum aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya wa atadna liz-zalimina azaban alima Allah ya ce kuma bayan haka bayan wannan azaba ta halakarwa mun musu tanadin azaba mai radadi a ranar alkiyama Allah ka kiyashe mu na'am وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا نعم الله يتي وعادا يا رسول الله كتنا النبي آدم ما النبي وكتنا ما أنا آدا وسوما أنجني كمتنا النبي وكنام eh salihu ko hudu ba mai ja ba mai ada mutanen wani annabi ne to kaji krista na ce a gwada daga murya ko a sami wani wata ruwaya daban aiko yanzu ba makarin samu ƙarin ruwaya ba to akwai wani ada mutanen wani annabi ne eh ba ga gaji na dokon an yi taron didi to ne za mu ɗauka ga adawa da adawa da samu daɗi ɗabu ɗaya ne ada mutane wani annabi ne saboda fa haka ne ada mutane annabi hudu saboda mutane annabi salih ko to saboda haka Allah yake cewa adam wa samuda da adawa da samudawa mutanen annabi nuhu da mutanen annabi wane ne salih kun ga daidai da Allah ya musu kun ga daidai da Allah ya halakar da su ko kowannen su ya karyata annabinsa kulluhum kazzabar rusul dukkanin sun karyata annabawansu kuma dukkanin su Allah ya halakar da su to shine Allah ya ce wa ashabar rassi wannan ashabar rassi a ibnu abbas Allah ya kara masa ya dace quram min quras samud bi ma'ana wata wata karkara ce daga cikin karkarar ma'ana samudawa su ne ma'ana ashabin rasi din kenan kenan wa adan wa samudan wa ashabar rasi kai wa qurunan bayna zalika kasira kai da rukuni al'umma mai yawa kafin wannan dukkanin su sun karyata annabawa duk mun halakar da su kuma wannan shine sunar Allah mu ma abin da yasa ba a mana ba annabin mu ne ya roƙon mana amma ba da haka ba ai yanzu abubuwan da ake na wannan zamanin ma sun shallake sun shallake tuni mu yanzu mun yi nisa shirkar da ake mata bin zamanin manzan Allah yanzu wallahi shirkar da abin mutum zai maka ce ko Allah bai yadda ba ko Allah bai so ba a gani kafiran ko ai shirkar tasu bata kai haka ba kuma Allah ya ce za su altahum man khalaqa samawati wal ardi suke cewa sai kullun Allah a gani to fa anna tufakun fa anna tusaharun amma yanzu an wayi gari mutum lokacin da mutanen da in sun shiga bala'i suke gane Allah shi kaɗai ne su kira shi kuma da yake Allah Allah ne sai ya kwaranye musu amma na yanzu ne in sun shiga bala'in kuma suke barin Allah ma da ya shiga musiba ya fita daga sahun ahalin sunna eh shikenan ko da yayi kuɗi ya bar ahalin sunna ya bar sunna an gani to haka yanzu mutanen da ko ba haka suke ba su kafircin su su za su yi ta kafircin amma da bala'i ya tunkaro sun gane cewa akwai mai ruwan da za su roƙa guda ɗaya ya kwaranye musu wannan bala'i shine Allah sai su roƙe shi amma na yanzu yana faɗawa bala'i lokacin zai fara neman yan tsubbu da yan duba ko ba haka bane ba ya fara karɓar layu da guraye da kambu da daga da jigida da ɗamara ba za kuma ta masa amfani ba an gane ko tunda ya riga ya bar Allah Allah da ya kiyaye ka a cikin mamanka ka fito sharri nawa ka kulla maka baka sani ba wata laya ka kulla ta fitar ta kare ka wani kambu ka kulla ya kare ka to garzaya gurin mai bada kariya baki ɗaya ka huta kanka ba sai ka kama kaɗa kana kama kama ba garzaya gurin mai kariyar shine waye Allahu manzo Allah ce duk wanda yake tsoron sharrin waɗansu mutane to manzo Allah ya ce ta faɗar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ga azkar nan daga bakin da baya ƙarya na kare sharri mutum da aljan ba bukatar sai ka ɗaura wata laya katuwa a sauran gidanka da ƙaho ko sai ka ɗaura ma'ana wata laya da ƙaho a wuyan babur ɗinka daga ƙasa ko a siyarin ƙasa motarka duk wannan ba musulunci ba ne an gane ko ga addu'a da na ba ku in za ka hau abin hawa manzan Allah ba a samu manzan Allah yana da jaki manzan Allah yana da doki yana da raƙumar hawa amma ba taɓa ruwaito manzan Allah ya ɗaura mata laya ko guru ba ko ba haka bane ba wannan addu'ar da na karanta maka ita manzon Allah ya koya wa sahabbai suka zauna lafiya kai ma ita za ka riƙa ka zauna lafiya ba shikenan ba yanzu da wancan malamin a soro da zai rubuta tawada akan folama ya kulle ya sa zare ya nannade ya kai gurin baduku a maka laya da wanda manzon Allah ya baka ya karanta maka daga bakin da baya ƙarya wanne ya fi ƙarfin aiki tambaya ku nake yi to ku watsa da wannan gurayen aikin banza ne da wannan layukan naku in dai kuna son manzan Allah da gaskiya kuke yi in dai kuna son manzan Allah na gaskiya to ga azkar manzan Allah ya bada in za ka shiga gida ga zikiri in za ka ci abinci ga zikiri in ka ji gabanka ya faɗi ga zikiri in wani kira ka ka ji gabanka ya razana ga zikiri kana tsoron sharrin wa'insu mutane ko mai gidanka ne ko matarka ko ɗanka ga zikiri duk ga azkar na manzo Allah ya bamu kuma abinda zaka dawo ma ka sauƙaƙa wa kanka manzon Allah yayi sahabbai sun yi Imam Malik yayi Shafi'i yayi Abu Hanifa yayi Ahmad bin Hanbal yayi Imam Al-Laysi yayi duk sun yi bisu ba to dan me kai zaka yi dan me kai zaka yi eh kuma manzon Allah ya fi kowa son ka ya fi ka son kanka da kanka ba haka bane ba to kuma ga addu'in da ya baka ga azkarin da ya koya maka ina fata an fahimci abin da kyawu ga karatun alkur'ani ga azkar manya-manya masu nauyi masu ƙarfi daga bakin da yake baya ƙarya amma yanzu an baka wa alaƙaitu alaika mahabbatan minni ko kuma innaka mayyitun wa innahum mayyitun an gane ko ko fa ko menene ko menene fa kashafna an ka kida aka fa basarka yawmul hadid wai idan ka ci kudin mutum kana son kai da me ka da tambaya in ka ci bashin mutum ko ka ci kudin mutum kai da me ka da wannan tambaya sai ya rubuta maka wannan ko ba haka bane ba ko kuma kana son wani ya ciwon ciki fa damdama alaihim rabbul zambin basawa sai ya rubuta maka ba dubu ka je ka sha eh shikenan to ko ka tura masa ma'ana ya ci ya je ya sha duk kurakurai ne wannan mu koma sunnar manzon Allah mu huta in mu riki manzon Allah mun huta baka da wani kama kame kai da komai na kai ki in full sai ka je ka nemi wani kama kame duk wa'annan barorin duk barorin ne duk an yi su daga da farko duk an yi su wannan bar duk an yi ta ma wace ce da maganin kasuwa ni ina tuna wata mata ma a wani gari na mata rubutu ina gana wajen wata bakwai ko shekara ne ma kuma ban karɓi sakamakon ladana ba sai muka gudu daga garin kullum matana amma zan je za ta bani abincin rana zan kai mata rubutun sha da rana zan kai mata da daddare kuma za a ban abinci kuma zan mata tallar tsantsami a ranar kasuwa an gane ko to dama irin wannan sai ka zo tafiya gida irani ya kare sai a haɗa maka abin alkhairi goma ta arziki tunda ni ina talla ina cefa ne kuma ina kawo rubutu an gani ko to amma ban karɓi ladana ba sai kawai matsala ta dame mu a gurin malamin sai muka gudu daga makarantar baki daya to yanzu dai ban sani ba tana bina ko ina binta ne ba ho Allah ya be mana baki daya Allah ya be mana a baya can duk ba wayan su arzika da aka san haka wani lalaci in ka fito to ai iyayen musu iyayen ka sun yi Allah gafarta musu ai musu sani ba mu ma da iyayen namu sun yi ma na sun daura guru sun daura laya ni ina iya tunawa ma wani dattijo ba ne a gurina ma har layar ba da nasara a filin kokowa yake badawa wallahi na san lokacin da yake bada wannan barorin da layoyin to yanzu a lokacin ba wa'azi wannan shine addinin a lokacin ko ba haka bane ba to zaka zo ka kafirta su ne baki daya ba su sani ba amma yanzu ka kaifa ka sani amma a lokacin wannan shine addinin kafin zuwan sunna kasar hausa ba shine addinin ba wannan shine addinin boka ba yanzu ne fa aka ɗauki boka mutumin banza amma da boka ai shine malami ko ba haka bane ba da din malam malam boka ne ake samu da da shine duk iyayen mu haka suka yi duk haka suka iyayen mu duk wanda iyayen sun kai wannan zangon duk a wannan abin suka tafi to kuma sai ka zo ka ce duk arna ne kafirai ne a sun yi cikin rashin sani ne a lokacin ba wani gaskiyar sai wannan yanzu kuma ba wa'azi ya zo an gane ko gaskiya ta bayyana hantsi leƙa gidan kowa sunnar annabin rahama ta shiga ko'ina Allah ya samu dace to shine Allah ya ce wa qurunan bayna zalika kasira kai da yawa ma asalin karni malamai suka ce shekara 120 wasu kuma suka ce shekara 200 wasu kuma suka ce shekara 100 almuhimmu dai rukuni kamar da hadisi ya tabbata na manzo Allah manzo Allah kita khairu qarnin nasu qarni mafi alkhairin zango na mutane in an ce karni ne ma na zangon mutanen bi mana zangon wannan gungu na wannan rukunin yanzu kai in za ka iya aunawa ai yanzu zangon da su sardauna suka yi ai ya tafi ko ba haka bane ba yanzu wani zango ne daban an gane to wannan shine ma'ana qarn ma'ana rukuni na al'umma saboda haka Allah ya ce wa qurunan baina zalika wa qurunan baina zalika kasira kai da yawa karnoni na al'umma mun halakar da su sun kareta annabawan su mun halakar da su kuma Allah ce kullan darabna lakal amsala ko wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira to kun ji ko Allah ce kullan darabna lakal amsal darabna lahul amsala duk wa'annan baki daya wa'annan al'ummu baki daya da buga muka buga maka misali haka muka musu kuma dukkaninsu wa kullan tabbarna ko tatbira dukkanin su mun halakar da su halakarwa duk wannan da wanda muka baka misalai ya kai mai jin alkur'ani inji ubangiji da ma waɗanda ba mu riga mun ambata maka ba dukkanin su mun halakar da su halakarwa waje allahum ahadith mun mai da su kawai sai da menene labari kabaru kana sun wuce sun shuɗe to mu ma yanzu abu ne mai sauki Allah ya mana haka an gani to saboda haka magana cewa a sunnar Allah ta baya tana nan ma a yanzu in ya ga dama zai iya maimaita kayan shi domin shi Allah Allah ne la yas'alu amma yaf'al ko la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alu na'am ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا to ka gani ko kamar an izina tana samuwa daga labarin da za a baka nau'in da suka gabace ka cewa sun yi kaza kaza ya same su ka gane ko sannan kuma izina tana iya faruwa ga wani asar wani alamu ko wani gurbi da aka bari aka baka labarin yanayin gurin to shi ma yana zama darasi a gurinka ba haka bane me yasa yanzu in ka je gidan tarihi sai a ce maka wannan tabarmar wane ce ko wannan hular wane ce ko wannan takalmin wane ne kaga an baka labari a labarce wannan izina ne yanzu kuma kaga wani asar nashi shi ma wannan izina ne to shine Allah yake magana anan walaqad atau ala qalal qaryatin lati umdirat ai kun gani kun wuce kun zo wani alƙarya wacce aka mata ruwa umdirat madarar sau'i aka mata ruwa mummunan ruwa aka mata ruwa ma'ana mai guba ruwan wutar jahannama wa'anne mutane ne waɗannan qaumu lutin ne ko lamma kazzaba rusula ma'ana mutanen annabi lutu ne wanda Allah ya aiko annabi ya aiko mala'iku su zo gurin annabi Ibrahim su masa bishara sannan su wuce su halakar da mutanen annabi lutu wanda ba da mun karanta wannan ayar ko wanda gashi nan sun zo fada annabin Allah annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya bazama wajen kawo musu ma'ana kaɓaki na baki ko da ya kawo kaɓakin nan na baki sai ya ga ba su motsa ba ko kaɗan an gani ko saboda haka sai ya shinshini cewa anya waɗannan mutane ne kuwa tunda fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ba za ku ci ba suka ce a'a ka bari ai kaji kaji mu mutane ne manzannin ubangijin ka ne Allah ya aiko mu mu maka bishara sannan kuma za mu wuce gurin annabi Lut za mu halakar da mutanensa suka masa bishara na samun dako suka ce to za mu wuce suka ce a cikin tafa akwai yan uwa na dan uwa na annabi lutu ko suka ce ai mun fi min fi ka sani annabi lutu yana gona ko kuma yana gida aka ce masa yayi baki masu mutunci masu karamci wannan yasa annabin Allah ya dawo gida dan ya tarbi ma'ana bakinsa su kuma shaidanin gari sun ji labari baki sun zo faja'u yuhra'una ilaihi ko suka taho cikin sauri dama dama an ba an musu sayinin cewa ga shi nan ya samu baki sun zo don su same su su yi lalata da su kasan in junan ka kwartanci wata ran za ka fada gidan soja ba haka bane ba ha to ai haka ne in dai junan ka kwartanci ko wata ran kaje ka fada mata soja ba shi kenan ba kaga ai tunda junan su haka ne to in sun fada kan mala'iku wai mala'iku ya zo fa yana musu magana kai hankali baki na ne ka fito mana da su kawai kaji wa fi da musu jibrilu kaga wannan akwai hauka ko subhanallah subhanallah wai a fida musu jibrilu fito mana da mutanen nan ka mana su ai ka san me ya nufin mu ka san me ya bukatar mu ka ba mu kawai ka huta yanzu alaysa minkum rajulun rashid ha ba mutane ba mutum mai hankali a cikin ku ne fala tabdhuni fi qawmi ko dan Allah ka kuban kunya kar ku ban kunya suna ji suna gani shi bai ma san suwaye ba bai ma san mala'iku bane ba can mala'ika jibril ji hayane ta yawa kofar gida ko sai ya ce bari ya fito ya ga me yake faruwa kawai ya sa fuffuke ɗaya wanka musu mari kaga an gama da wannan faifan kenan ko sai ya koma ya ce mu kaza kaza abin da to amma ubangiji zai halakar da sunan da asuba asuba nayi asuba fari nayi ka tashi ka kama kafa ka tirin tirin kai da mutanenka kan wanda ya waigo daga cikin ku shi ne ya ce a'a a halakar da su ma da kawai a huta ya mala'iku da jibril a yi musu kawai yanzu a halakar da su a huta sai ya ce Allah ya sassubo bi qarib asban mata na kusa kai hakuri shine Allah ya ce faj'alna aliyaha safila kai wato fa Allah shi Allah mai hakuri ne amma fa in an kura ubangiji fa kai abin ba kyau kaga kai ta wa Allah sako kai ta zagin Allah kai ta isgilanci kai ta tinkaho kai ta takama kana ganin karfin ka ne dabarar ka ce iyawar ka ce sanin tsarin ka ne iya hikimar ka ce kudin ka ne mulkin ka ne duk Allah ya kyale ka amma wallahi inna baɗisa rabbika shadid sai fa da Allah ya umarci mala'iku su ɗauki garin su ɗaga shi sama kar ka ɗauka juyin waina za a masa a in jin waina ne ai ba komai sai da aka ɗaga garin sama sai da ya kai sama ta ƙarshe sama ta ƙarshe sannan aka yi upside down sannan aka juya shi to don Allah yanzu ko daga kan fal ɗin nan ka faɗo mai labarinka daga wannan fal ɗin kaɗai fal ɗin nan kaɗai ko fal ɗin sabis ka faɗo ya labari ko hawa 20 ko 30 ko 50 ya labarin ka to al'umma anai balle fa a ce an ɗaga garin sai da ya kai sama'u wajen mil dubu nawa sannan aka aka juyo da wannan ne ma kaɗai da sauƙi sai kuma Allah ya ce menene ruwa kuma na azaba sai kaga ai abin sun cancanta sun cancanta sun an musu daidai Allah ya yi daidai da su to ku kiyaye ubangiji wallahi ku kiyaye Allah wallahi mu kiyaye Allah in dai ba za mu daina shiga gonar Allah ba ko to inna baɗa sarabika da shadi in kunna ya ji jiki ya tsira Allah ka samu dace zan takaita a nan saboda lokaci abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu cikunan mu ubangiji Allah ka sauke su lafiya ka sa albarka a cikin abin da su haifa masu neman cikin Allah ka ba su masu neman aure maza da mata Allah ka ba su Allahumma izil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka wa a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله